بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد alhamdulillah gode Allah subhanahu wa ta'ala da sake gama mu wannan halka tamu jalsa tamu ta asbahi wadda muke bibiyan karatuka na addinin musulunci wadda yau uku ne ko uku ne ga watan goma alif dubu biyu da goma sha shida mun haɗu don ci gaba da karatunmu na ilmu tasrifi wadda muke bin littafin almabadi sarafiya wanda zama da ya gabata mun yi mun tsaya ne a darasi na goma wanda muka karanta fi wato al'amru min as-sulasi al-mujarrad mujarradi mutlaqan fi amri na wanda yake dauke da hurufai uku wato wanda yake sake ba ɗaya kuwa wanda ya zo a bisa wawaitawa to addarsul hadi ashara yau za mu wato mun karanta yadda ake amri umurni a larabci yadda hukuncinsa yake in za a yi za a faro wato da fili bi sai a maida shi mudari'i tare da ɗaure shi da lam to in an ɗaure shi da lam ɗin fili mabi aka dawo da shi mudari'i misali waƙa aka mai da shi ya ƙa'u sai aka ɗaure shi da lam sai ya zama lam ya sai a share lam a share harful muzara'a sai ya zama mai ƙa to da haka muke gane fili amri sannan kuma muka ce idan wannan kenan wadda yake a babin wato mai hurufai guda uku kaman waka'a kaman wa'ada to haka nan kuma yake bai canja zanja idan kuma ma'ana na ya zama ya fara da ɗauri misali kaman waka'a ya ƙaru lam yaqa in an cire yayun an cire ƙafun ko an ci lam din aka cire sai aka cire ya harafin da zai rage in ya zama yana da haraka a samansa sai muka ce me shi ne kawai ko amri amma in ya zama harafin dauri ne da shi ba sai a nemo mai aron mai hamza wadda ba ta da komai a kanta amma in babin fa'ila da babin fa'ala ne ina ne hamzan sai na ake kiransa ta ƙasa misalin baraba ya buribu lam ya burib in an ɗauko alifin sai ya zama mai ibrib hafiza babin hafiza kenan wancan baraba babin fa'ala hafiza ya hafazu in an ce lam ya hafaz in an ɗauko alifin sai ya zama mai ihfaz amma in babin fa'ula ne kaman hasuna ya hasunu in an ɗaure ya zama lam hasun in an kawo hamzan sai ya zama ne husun wannan dai mun riga mun karanta na kuma fata kowa ya fahimci abu so yau darasin mu na goma sha ɗaya zai karantar da mu almadi wal mudari wal amr min ar-ruba'i al-mujarrad almadi fi'li madi wal mudari da fi'li mudari wanda ake cikin yi من الرباعي المجرد أما دقا حرفي مي حروفي guda hudu wanda aka tsirace tashi bayi da ƙari kun san akwai harafi mai ƙari akwai mara ƙari ko haka ne mujarrad shine wanda harafi a asalin yadda yake a larabcinsa mazid kuma shine ne wanda aka ƙara mai wani abu to wannan mujarrad ne mara ƙari almadu حرف وفعل ماضي والمضارع لفعل المضارع دك سودا مكرجة والأمر دما فعل أمر معنى past tense present tense the future tense كو أتورنجي أما من الرباعي المجرد wadda aka tsago ya samu asali daga fi'ili wanda yake da harafi hudu tsaraitacce wanda ba a ƙara mai komi ba amsila to ga misalai nan ba'sara waladu al-awraqa ba'sara waladu al-awraqa yaro ya watsa takaddi pepopi kenan kamar pepopi suna haɗe sai yaro ya watsa su haka suka wawwatsu shine ba'sara بعثر الولد الأوراق يارو يا وانا تكدي تو بعثر إن حروفي يعني رباعين كنا على و... بعثر على وزن على وزن فعلل أه. بعثر على وزن فعلل سنن in muka koma a muzari'insa yadda yake shine yuba'thirul awraqa yuba'thirul awraqa yana watsa takaddi yana yuba'thiru yuba'thiru ala wazni yufa'dilu yau kuma an canja fa an koma mai hudu kai hudu yufa'dilu haka ma'auninsa yake sai wannan muzaki kenan sannan mun koma amri kuma na ba da umarni shine ba'tiril awraqa ba'tiril awraqa ba'tir ala wazni fa'lil ba'tir ala wazni fa'lil to me yasa aka ce fa'lil kuma aka ce ba'tir me yasa tambaya ne an yi fa'alil kuma me yasa aka ce fa'alili ana ba'tiri to wannan ka'ida ce ta nahu ba ta malamin sarfu ba su ba ruwansu da wannan wannan in ka zo ba'tir fi'lu amrin mabniyun ala sukun haka ake cewa فعل أم بعثر إن أنت كاين إرادي كان فعل أم مبني على السكون تكتي وحركت الراء لالتقاء الساكنين ra'in an kawo mata kisra ƙasa ne a ka'idan ta ɗauri ne tunda umarni ne ko ba'sir fa'lil to amma wa hurrikatir ra an yi haraka ma'ana wasani wa ra'in nan ne لالتقاء الساكنين saboda haduwan daurarru biyu da lam daurarru biyu yanzu alifin da yake bin sannan me ya tarki yana da yana da wani abu ne ba su ri ba dauri da dauri to an ce in an ce a karanta shi ba sa kisra a ƙasan raɗin ba zai yi karatu wajen bayan nake dukansu masu ɗauri sai suka haɗu a guri ɗaya gani ya za su karatu to dole a ƙa'idar larabci sai an wasance na farkon sai ka sa ido ta da minti uku na cika aha to dole ne a ƙa'idar larabci sai an wasance raɗin a tura ka'idan ɗauri take da shi din nan sai ce ba a firin auraka to duk kuma inda haka ya faru haka ake duk inda ɗauri da ɗauri suka haɗu to sai an wasalce na farko to ku rike wannan ka'idan ka sannan sai mu dawo kuma misali na biyu qaral jaban qaral jaban matsoraci ko rago ya ja da baya qahqara ya ja da baya kun tuna fassarar diwani da muka yi na menene inna kisra ta qahqara harafin can fassarar diwani lamarin kisra ya ne ya ja da baya inna kisra ta qahqara to shine qahqara qahqara jabanu wato matsoraci ya ja da baya dama kullum matsoraci ne yake ja da baya kullum kulga hanyar hanyar wata dasa shi ba nan tsorata shi ana kai ka sani ba kai kai sai ga yana haka yana haka yana haka kan ka hankara kawai ya nome to shine ka hakarar jabanu matsoraci rago ya ja da baya ka hakara ala wazni fa'in lala to yuka hakirul jabanu yuqahirul jaban rago yana ja da baya can ya ja da baya ka hakara nan kuma yuqahiru yana ja da baya yuqahiru ala wazni yufa'ilu to sai kuma fi'lu amrin sa mun gama da madi mun gama da mudari kahakir ya jabanu kahakir ya jabanu ja da baya ya kai rago in da aka gaya maka ai aiki ya ga har mutane su gane ka ne ja da baya ya kai rago ya kai matsoraci a haƙir alawalmi fa'ilil to masha Allah sai mu dawo na ƙarshe misali na uku na ƙarshe amma bi aka ce darajar tilmizul kura دهرج دهرج التلميذ الكرة يارو دان مكرنتا يا ميرجنا قلو كو دان مكرنتا يا ميرجنا قلو tana tsayanta kawai sai sai ya dan mirgina ta haka ko da gaba ya mirgina ta sai ta rika gudu to mirgina shine daharaja دعرج على وزني فاعل لنا تسمى مضارع يدهرج الكرة يدهرج الكرة معنى ينا مرجنا قلو دا يا مرجنا ne aka ce yanzu kuma yana mirgina kwallo ya mirgina ta ta gudu ta gudu ya je ya same ta ta tsaya mai sake ya mirgina ta shine yana mirgina kwallo yudahriju ala wazni gaba ɗaya nake so yi kunyi magana yufa'li masha Allah to sai kuma fi'li amarinsa aka ce darijil kurata kai min kira kullun ya aka dago kai gaba kamar ka ce wa mutum kai min kira kullun shi ne darijil kura min kira kullun daharij ala wazni فاعلل أما وحركت وحركت وحركت الجيم لالتقاء الساكنين أن يوجم ɗin kasra ne saboda haɗuwan ɗaurin rai da ɗaurin rai a ƙa'idar larabci dole sai an yi ne kasra wa jimi to ga tebul nan ga kulasa kafin tebul kai kulasa ma'ana a taƙaicen abin duk da muka karanta ɗin nan shine للفعل الرباعي المجرد فعل رباعي معنى أيكي wanda yake da hurufai guda hudu almujarradi wanda aka tsaraita shi bai da ƙari ba ƙara mai komai ba ma'ana yana da waznun wa'idun ma'auni ɗaya ton tilo ma'auni ɗaya ton yake da shi fi kullin a cikin dukkan min ma bihi aikinsa ne da ya wuce ma'auninsa ne ne wa mudari'ihi aikinsa da ake cikin yi shi ma dai wato ma'auninsa ɗaya ne wa amrihi haka nan a aikinsa na umarni wanda za a ake so a yi shi nan gaba shi ma dai ma'auninsa kwaya ɗaya ne ton wa huwa shi ne fa'alala fa'alala ka ƙahƙara kaman ƙahƙara ka ɗin na misali ne kafin tashbih kaman misalin ƙahƙara kenan ka ƙahƙara wai a fi'ili ma bi kenan ko ma'auninsa fa'alala kaman ƙahƙara wa yufa'lilu kun ga an rubuto ma shi ma da kuma yufa'lilu a fi'ili mudari kenan ka yuba'athiru kaman yuba'athiru yana watsawa ko wa fa'lil da kuma fa'lil ka basmil kaman basmil ne basmil eh me basmil yi bismillah yi kenan daga basmala yi basmilu basmil basmala ya karanta bismillah yi basmilu yana yin bismillah basmil yi bismillah to hauƙala ya faɗi la haula la quwwata illa billah yuhawqilu yana karanta la haula la quwwata illa billah hawqil karanta la haula ko hawqala yuhawqilu hawqil fa'alala yufa'il fa'lil duk wani yaran wani kalma mai horofai hudu haka ake auna shi in dai hurufai hudu ne irin wa'innan to haka ake yin sa fa'alala yufa'ilu fa'lil kawai haka zaka yi masa ka tuka shi to ga tebul nan wanda aka kawo su duka ma bi fa'alala a gasan su zaka gani ko al-mudari yufa'ilu ko al-amr fa'ilin to mu dauki fa'alala din nan ga misali sa da qara ala wazni fa'alala dan raja ala wazni fa'alala ba'sara ala wazni fa'alala sannan sai mudari yufa'ilu يقهر يقهر على وزن يفعلل يدحرج على وزن يفعلل يبعثر على وزن يفعلل sannan sai fi'li amri fa'lil sai ga misalin sa kahqir ala wazni fa'lil dahrij ala wazni fa'lil ba'thir ala wazni to don Allah waye ne bai gane wannan abun ba abunda kawai muka karanta fi'ili آه ماضي مجردي رباعي مجردي أماضinsa da mubari'insa da amrinsa duka wazaninsa ɗaya ne in amadi ne fa'alala in a mubari'i ne yi fa'alilu in a amri ne fa'alil kawai to sai mun ce a haƙara sai mu ce masani ya za mu ce mai kai a matsayinka na masanin sarfu yan ce ba kai bayanin me a haƙara a'a ma haka nake nema ba wannan ka ba shi nake tambaya ba to ku ji abin da za ka faɗa in an tambaye ka yan ce ma a haƙara me za ka yi bayani a kansa a ka'idan ilimin tasirihi sai ka ce ƙahaƙara fi'ili ruba'i ne sai ce to ƙara bayani mu ji bayan mu ruba'i ba sai ka ce mujarrad shikenan nan tambaye ka me ma'aunin sa sannan sai ka ce fa'alala ko an tambaye ka ƙahaƙara dai ka ce fili ne ruba'i fili ne maji kuma me ruba'i sannan kuma me mujarradi ba a ƙara mai komai ba nan ce ma to mun ji malam masanin sarfu tuka mana shi a mudari ya za a yi nan ce ya koma mudari ka hakara ko kuma yan tambayi ka ala wazni ne ka hakara ka ce ala wazni fa'alala yan ce tuka shi to ya koma mudari sai ka ce yu qahiru ala wazni yu fa'lilu an ce to mai dashi amri kuma mu sai ka ce ƙahƙir ala wazni fa'li duk kalma mai har hurufai hudu in kawo ma ita in kai wannan bayanin an san kasanta tasrifi dama tasrifi abu biyu ne yana sarrafa menene asma'u da af'alu af'alu irin wannan ya sarrafa ma shi ka san fi'ili madinsa ya yake fi'ili mubari'insa ya yake amrinsa ya yake me auzan nasu duka sannan ka san matsayinsa hurufai mai hurufai nawa ne in mai hurufai kaza din ne me mazidi ne ko mujarrad ne duk harafin larabcin ka san shi ta haka to alhamdulillah ka san tasiri shine zaka yi yadda kake so da larabci wurin fassara ba ka samu matsala ba to mu je gaba ku dawo can za ku ga sarful amr sarful amr kun gani kun ga wuri ko sauran duka tamari ne mu duba shi shirin kawai to sarful amr juya amri okay na manta na ce na ce abin nan fi'ili to a ismi fa me sarfu yake yi sarfu in an tambaye ka a ismi a larabci zai daga mufrad zuwa musanna zuwa tasniya zuwa jam'i zuwa tasjiri da tasjiri ko zuwa nisba ba shi ne wanda muka yi misali kalamun kalamani a kalamun kulayimun kalamiyun kuma su wane ko kowane suna a larabci ka juya shi da haka shi ne ka iya sarrafa nan kawo shi kalamun kaga suna ne mufradi ne musannansa kalamani jam'insa a kalamun ko tasgirinsa kulayyimun nisbansa ya an ce mai alkalami sai a ce mai kalamiyu akwai wani tsari to duk suna nan fara ka juya shi da haka shine kasan sarfu fi'ili kuma shine wanda muka faɗa yanzu mun yi na sulasi kam mun gama fa'ala fa'ila fa'ula ko da yadda ake jujjuya su duka to mu je sarfin amr yadda ake juya fi'ili na, na umarni ko idrib mutum na ɗaya namiji in za ka ce mar daki daki kawai kai kawai ka ba mutum ka ɗaure wani ka ajiye mai ka ba shi bulala ka ce masa in kana so ka ce daki ka ce mai idrib wannan in namiji ne kenan mutum da in in mutum biyu ne maza kake so ka umurce su su duka sai ka ce ne ibri ba ku daka in mutum da yawa ne za ka ce musu su yi duka sai ka ce idribu ko amma mu dawo na farko an ce idrib ko in kuma mutum ne ya yi duka kana so ka bada labari ya zaka ce baraba wannan amma bi kenan in amu zari ne ba yana duka ya za a ce eh yadribu idriba kai duka kai kadai eh ku yi duka ku biyu ko eh to in kuma fi'ili ne mutane ne wanda suka yi sun riga sun yi duka kana suka ba da labari su biyu ya za ka ce daraba haka ne to mu dawo da masu yawa ɗin ibribu ku yi duka misali ajin nan gaba da ba ku bulani wani ya yi sata ya ce ibribuhu ku daka sai ne sai fara tititim tititim tititim kowa kawai dukkan ku akan shi to in kuma mutane ne da yawa suka yi duka ina son ba da labari ya za eh na sun yi duka ina son ba da labari suna da yawa ya za ki barabu to mu dawo na tsakiya kuka ce baraba ko to in kuma an aikin da ake cikin yi ne ba suna duka amma ba sa nan a gaban ka ya zuri ba halas to in suna da yawa ake kake so ka ba da labari kuma suna dukan fa ya bu wannan abun da kuke gani kamar wasa muke yi in baka fahimce shi ba to za ka yi mamaki wurin fassara wallahi to idribu kar da zo ce idrabu Allah ta ga wani zai ce ila zai gonin kansa a larabcin sa zai ce idrabu to ba haka bane sai dai darabu fi ilimabi amma in na amari da idribu idriba idrib da kisra ne ake aiki eh to wannan namiji kenan to in ta mata ne fa ake so a ce mata ki daga gashi nan a gabanka sai ka ce ibiribi yanzu ibirib sai ka ce anta ko ibirib anta ibiriba ya antuma ibiribu antum to ibiribi anti masha Allah in su biyu ne mata kana suka ce su daka ɗaya ne da maza biyu ibiri ba antuma in na maza ne antuma in mata ne antuma in dai su biyu ne kam duk ɗaya ne abu ba bambanci amma in suna da yawa ne mata kake so kai ku matan nan ku daga sai ka ce ibribna antunna ibribna antunna to mu dawo na matar sama ibiridi aka ce koki daga to in ba ka nan kake ba da labari ta daka ya za ka ce ta yi duka zarafa in su biyu ne suka yi duka wurin ibiri ba in su biyu ne suka yi duka ba ta nan amma eh mata fa na ce ba maza ba wannan na maza ne Allah zarabata masha Allah sun yi duka su biyu ku yi kokari ba ku gare wa illa abubuwan zarabata to sai kuma muka ce ibribna ku yi duka ku mata masu yawan nan to inda yawa ne suka yi duka na zan ba da labari ba sun riga sun yi duka ya zai zama eh ba a kai kuwa wannan gashi ne ma ne ba zai biyo yi huli eh na darabna darabna babu maganan ta ai nunu din shi zai nuna matan ta kamala wai barabna darabna sun yi duka mata kenan masu yawa darabna wai zai ka wai hadda ta wai duka gaye wa ta to ai na shi ya nuna ta yanzu ibrahim na wa zai kawo misalin sa gashe qur'ani ba wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati nuri wa qinna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu duka wannan umarni ake bawa mata ana duba su suna da yawa ana gaya musu kamar yadda nan ibribna ko a wani wuri Allah na wala ya daribna bi khumurihinna ko ala jubihinna to kaga wannan duka umarni ne na ma ake bawa mata masu yawa duka shine za ka gansu a Qur'ani waɗannan abubuwan duka in akwai kayan aiki in ka zo kawai sai ka ga sarfin ka kawai yana ta shiga yana ta aiki kawai sai kai ta tuka shi kawai wa qarna ko aka ce ku zauna ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna ku zauna sai buyuti kunna ala kunan wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah wa qimna kaga dukan wa qimna qimna ku tsaida sallah kenan as-salatu wa atina kaga idribna ku yi duka to mu je gaba kaga wannan idrib idrib na tsakiyan ina ne wasalin sai yake kaza ko umarni idrib ko idri ba idri bu to bari mu je wani wuri kuma kaga iftah wuri ne iftah wazali tsakiyar ina yake sama iftah ka bude misali kana cikin daki sai wani wanka ya zo wani eh bude iftah haka za ka gaya da larabci bude to sai kai ka ja sakata sai ka bude inda ka ji muryan wanda yake ka bude da baka san waye ne ba ka san zaka ce to waye ne tukunna kar ka bude ka ji an rufa ka da duka ai ka san waye ne ka ga zaka bude iftah ba iftih ba tunda na ake idrib to nan kuma iftah kun tuna ka'idan da kuka karanta wannan duka ba in ka mai da shi daraba yadribu lam yadrib idrib kun tuna yadda ake tuka shi shi din ne a nan ba to nan kuma ba babin fataha ne yaftahu lam yaftah iftah ai duk kun san yadda ake tsago shi ba sai mun sake maimaitawa ba sai in su biyu ne fa ku bude iftaha ku bude ko biyu maza iftahu ku maza da yawa ku bude wannan an juya ma shi a mufradi da tasniya da kuma mai jam'i ne ranar kawai mun tuka muku yadda ake yin su yanzu ko an tuka masu yadda suke singular plural da kuma tasniya iftahu antum ko iftah anta iftaha antuma iftahu antum to mu je bangaren mata iftahi anti in kana suka ce mace ki bude sai ka ce iftahi iftahi ki bude yanzu misali namiji fataha mudari ne fataha yaftahu sai a ce mai al'amri iftah haka fa ka go larabci misali ko tafsiri kake wa mutane kai fataha yaftahu iftah فعل يفعل يفعل كو تون جمع تتيبا إن داعي توقع عندنا توقع فتاة يفتح يفتح يفتح وفا فتحت تو تفتح تفتح ايه ibtahi ga shi nan ai ko fatahat ta bude taftahu tana budewa iftahi ki bude to in su biyu ne ana so a ce musu ku bude sai a ce ne iftaha kamar na maza ba bambanci tasmiya kullum namiji da mace babu bambanci wurin ma'auni ne wurin umarnin babu babu bambanci sai dai a wurin jam'i kaga iftahu jam'in maza antum mata ba iftahna antunna iftahna antunna ko iftahna yanzu kai ne da da mun ce kai ya za ka yi shi kafin ka ga wannan da za ka ce a naka tunanin istahna din nan in an ce mata ku bude ya za ka ce tsakaninka da Allah ka faɗi yadda da kai ne da za ka faɗa ko kawai dukkan hawan nan ɗin kawai mu ce sun je sai dai ƙasa aka ce ƙwaƙwatol kashe ka kashe an ko namiji kashe in ku biyu ne ba ko kotola ku kashe ku biyu ko kotolo ku kashe ku da yawa ko maza antum faƙatulu an fusa ku daga uku tulu ɗin ne nan cire fadi to in mace ce sai a ce uƙutuli ki kashe su biyu uƙutula na ce muku dama ba bambanci tasmiya kam namiji da mace duka ɗaya antuma uƙutula antuma namiji maza biyu uƙutula antuma mata biyu maza da yawa uƙutulu antum mata da yawa uƙutulna ko uƙutulna antunna ku kashe ku mata da yawa to yaya ainihinsa yake a karatunmu na baya katala ya katulu tukutul fa'ala yaf'ulu uf'ul haka ne fa'ala yaf'ulu uf'ul to wannan dai shine a takaice kenan yaya ya kamata za mu ƙara ne ko koya a bar shi haka to da sauran time ko za a bari ha ai me wai wai ne to mu bari tun da majority kun nuna haka ba mu gama wanda yake kar a bari bari a wuce shikenan sai mu bari haka yanzu ina da dama in yi tambayoyi ko ku ne za ku yi ne kan to bari a baku fili mu gani akwai mai wata tambaya man kana inda hu tambaya falle ta tambayi na'am to bismillah Allah sana sani mutum ne sallar magariba na
sai ba da gazbika ya kama na
sai manta da ya ba da gazbika na sai sallar isha sai na yi sai suna sai na san sallar isha
sai ya tuno to abinda suka ce masu abu idan kalli ya kama ka take bai ja lokaci ba baka fita a masallaci ba to sai ka yi ba'adi a madadinsa sai ka yi ba'adi a madadinsa in kabli ya kama ka zan ba'adi ka ko baɗi ka tuna kabli ba'adi ya taɓa kama ka misali yadda za a yi ka tuna baɗi ko kuma bayan wata da ake cewa walau ba da sharin wani wuri a littafi ka zance walau ba da amin yadda abun yake faruwa shine ka je wani majalisi kawai ana wa'azi sai ka ji ai duk wanda ya kaza ba ya kama shi kai ko baka taba sanin wanda ya kaza din nan ba ya kama shi ka tuna ba ra'ayi a wuri kaza mun je gari kaza din nan sallar da muka yi nan kai wannan abun na yi shi to in dai akwai alwala a jikinka take kawai sai ka dubi gabar sai ka yi niyan ba adin can sai ka biya ita ba ta ista amma kabli na ista idan aka sallame bai ja lokaci sosai ba ko ko baka fita masallaci ba sai ka tuna kabli fa ya kama ka kuma baka yi ba faɗi kai ba adinka kawai dama dole ka bani zaka yi tunda ka sallame ka ya koma bani ma'anan kabli yin sujada biyu kafin sallama ma'anan ba'di yin sujada biyu bayan an sallame na taba gaya muku yadda karkasuwar mazabobi yake ko a can wurin karatunmu na lahadi na gaggaya na taba gaya muku in kaje kaji wasu mazabobin ba sa ma kamli ba di zalla kawai wasu kuma me kamli zalla shafi'awa kenan hanafiyawa ba di zalla ba wani ruwan su da kamli wannan ko ba ruwan su da ba'di mu ko malikawa ragi kamli ƙari a sallah ba'di ragi da ƙari in sun haɗu ƙabli ba shi ne mazhabin mu ba amma shafi'awa duka ƙabli ne kawai ko me suka yi a sallah ƙabli ne kawai a hana su kuma ko me suka yi ba'di ne kawai ba su san ba ruwansu da wani ƙabli su mu ne masu ƙa'idan manna ƙasa sajada ƙablar salami man zadafa سجد بعد السلام ومن نقص وزاد ف سجد قبل السلام قاعده mu kenan wannan nayi dunkule abun ne na kawo shi mujmala ko ba ka mai kurdabi ya tattare su ba yace dukkan inda ƙari ya faru kai ba ji duk inda rage ya faru kai kabli duk inda rage da ƙari suka faɗu kai kabli yace kai wannan bayani na wanda bai gane bai je tambayi wanda suka sani solo ne ma lahu fasal al muzawil ifhami wanda duk bai gane wannan bayani na ba yaje tambayar wanda suka fi shi fahimta su warware masa wannan magana shi aka yi dunkule uku kawai yana tsammani kafin ka zuwa littafin sama ka riga ka karanta su lalari ka gama warware wayannan ko mala abdurrahman al-akhdari ai kafin ka samu wanda ya warware matsalan sallah musamman sahau rafkanuwa na sallah din ai za ka ji jiki kafin ka gano ko duk da ma yana cikin yin Allah ya karɓi rayuwarsa bai gama littafin ba yana cikin rubuta littafin ya yi accident ya rasu irin abin da ya faru da maulan mushek sharif kwanan baya a misra'il nan a garin jawo littafi ɗaya kawai ta tafi suka rikito kan maulana sharif ya ji ciwo sosai ba ya zama amma dai kaga yanzu ya ware da an ce sai an yi tiyata ba a baya likitan sai ce bai yarda ba ce ko da wasu bai yarda wancan wanda suka yi duba shi cewa bin nan ba mai kula da lafiyarsa kenan ce bai yarda ba ce wannan mutum mai tsada irin kuma wannan tiyatar mai yuyuwa ne ka tashi mai yuyuwa a rasa ka in ba a yi dacen aikin ba ce da haka gunda a nemi wani wata hanya ne ya ce shi ne aka nemi wata hanya ya zama ba da kafin abin nan din an yi jinya sosai ba wala sharif ba zai iya tsayawa na minti kaza ba sanda aka daura shi akan abubuwa sosai magunguna manya-manyan likitoci na misra suka tsaya sosai aka abin nan to abin da ya faru da shi kenan shi ma a library sa ne dama sana'an ka ajalin ka wasu suka ce a garin jawo littafin shi ma library littattafai suka rikito suka rufe shi gaba daya suka kashe shi mai adalci shi yasa kake ganin kana cikin karatu sai ka ji ya ce wayar ju ilayhim sai dawo gare su shike nan littafi ya kare za a faɗi wata magana misali irin ya ɗan rubuta zai yi wani abu ne yana zai dawo ya ci gaba kawai sai abin ya faru a yanzu ni mai magana ma akwai wani rubutu da nake billahi labi ya kai shekara kusan goma ban daura ko alisi akan inda na tsayan ba yau in na faɗi na mutu in dan da aka dauko za a duba abu to wallahi za a ce to me yake so ya ƙara a gaba kenan ya ƙare tak wallahi ya kusan shekara goma da ajiye rubutu kuma akan cikin salafiya ne nake rubutu na taɓa ba ku labari ne amma in Allah yarda in dai ban mutu ba zan zan gama littafi zan ga tsarin shi yana nan yanzu haka in kace in nemo takardun ma da nake rubutun alƙur'an kan haɗa da aiki amma dai na nan duk wani lokaci ina bincike bincike na naka gani akan salafawa ne da akwai lokacin da ma wani wani bahasi da na taɓa zama na yi akan salafiyyan nan na kwakulo abubuwansu kai lokacin da izala ta ragun nan ma aka ce ta ta harɗe din nan sanda na fidda abu ya kusan wajen talatin na bambancin su ƙarya suke ba su wasu sun ce sun haɗu kuma ƙarya suke abu ya kusan talatin abin da ya bambanta su to saboda haka dai idan har ya ja na dawo kan fatawarka wannan na yi sharhi ne idan kuwa ya ja har ya fita masallaci ko lokaci ya ja sosai bai samu ya yi wannan ƙablin ko ba'adin ba ko har ya zama tun jiya ne ko shekaran jiya ne ko shekarar san jiya ya tuna ya yi to idan ya kai sunnoni masu ƙarfi guda biyu zuwa uku ya bari kana ji bai yi ba to zai bayu zuwa ga siyasa ke sallar amma in bai kai ba in irin ɗaya ne kawai hakan nan misali to babu komai sallar su tana shi da fatawar da suka bayar in kuma ya kai haka baya kamar sun wani manya mu aka dai guda uku haka ya bari a ba komai mana ba komai ba wani boye ba komai ai ba na so in kawo muku rikicin mazhabobi amma sai in ce ma ko da gangan ka karanta a bayyane a wurin wasu babu wani da gangan kawai ka zo da ranar da ranar Allah kawai da kawai bismillah rahman rahim bismillah kai a mazhabar mutum maliki amma ka karanta in bai wuce aya uku ba a bayyane ba komai amma a mazhabar namun ma ta din ma ta cikin gida in ka zo kawai da gangan za ka ja mutane sallah na taɓa yin haka da gangan wallahi to subhanallah subhanallah na ina yi na ina yi dama ina so gwada mutane a zan harkar sai na fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah subhanallah ta a kaina kawai nake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kawai sai na koma sai na shiru sai na ci gaba aka gama sai ana kallon juna ana kallon juna wai ana so a gana ko kalli ko ba ni ce lalle ba fahimci karatu ba da gangan kawai kai ka bayyana ko kuma wurin bayyanawa da gangan sai ka boye aya uku sai ka shiru an ji ba ka danda ka danda subhanallah subhanallah nan ma ma'ana ka bayyana ba sai ka sai ka shiru misali إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تو ina sauran ka boye su ya halatta ba wani laifi ma kai ba wani abu da yake kanka amma in yafi hakan ne to nan ne ake da magana a kanka wallahu a'lam to
babu ne ne wani idan ka zo biya sai ka yi na safe ne ko yin wani.
sai da yaushe ne ka zo ni biya ai za a tambaye ka yaushe ka zo biya misali lazumin safe na yau tunda an haɗu dukan kunnan masu yin wirdi ne ban tsammanin akwai wanda baya yin wirdi a nan ba kaf ɗin ku kuna yi da haka yaushe ne lazumi na na safe zai zama biya ina tambaya na'am
Ba sa zo.
Yafu! Lalle muna tafiya gaba baya ba ke Eh? Biya ba na ce. Yawwa, kaji bayani. In rana ta faɗi. Shi ne biya malam. Mm. Leo di kodi. To sallah kanta ma tukunna yanzu mun ce za mu dawo mu yi wannan irin tambayoyi ya za a ƙare ke. A tambayoyi. To kawai aiki ya same mu yanzu za za mu samu lokaci akwai wanda yake da su'al wal jawab na tijaniya din su'al wal jawab na tijaniya duk da ma dai karatun mu na Abdul Hamid can yana da nesa ne akwai babin auqata lokuta na ada'i da na qada'i da na larura dai an yi bayani an hajjin Hamid din da muke karanta so amma dai akalla da ya kamata mu fassara mu fassara muku su'al wal jawab na tijaniya din akwai da ya taba sayan sa ina ina da shi na taba sayan sa kuma wallahi tallahi tun da na saye shi billahi da nake ga muku maganar gaskiya wallahi ban taba karanta shi ba in bude in karanta daga farko zuwa ƙarshe ba ban taba ba amma na san zan biya saboda na san duk abubuwan da na karanta a sauran littattafai tijaniya na gan shi na san wata rana zai amfani na saye shi amma wallahi ban taba karanta shi in ga menene a ciki ba tambayoyi ne da amsa kawai akan matsalar tijaniya rana san zai muku fa'ida wata rana a samu ko 'yan mintuna talatin haka wata rana a fassara muku wannan su'al wal jawab din ku ɗauka a waya ku je ku ta review ku rike ku ji yadda matsalolin su zai fa'ida na sani ni dai yana da shi in ban manta ba ko gobe a wurin karatu zan fito da shi nuna muku shi insha Allah ya kare? سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تدبير الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين